سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي نفرت لطف اجعلني بها في دائرة عنايتك ونفعت أنس ترفعني بها إلى أسماء حفظك ورعايتك وارفت نور تحصني بها والمنتمين إلي من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونفس الساكرين وفتنة العبس القادرين ولقيان البغاة المتربصين وشمات الأعداء الطائنين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدى sake saduwa da ku a wannan masallaci mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abin da zai amfane mu duniyanmu da kuma lahiranmu yau asabar sha bakwai ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga garin Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya zo daidai da takwas ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da uku a wannan zawiyan a wannan gari namu na kafancan Allah subhanahu wata'ala muke roƙa da ya mana jagoranci kan abin da za mu yi karatu a kai aran ma ya ja mana aya ta goma sha biyu a cikin wannan sura suratul najm inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim afatumarunahu ala ma yara ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى معنى الآية الله سبحانه وتعالى يتي أفتمارونه على ما يرى shin yanzu ku mutanen makkan nan ko ku wa'anda ba musulmai ba za ku rika ƙaryata annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa sallama ku rika jayayya da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama kan abubuwan da ya gani na daga ayoyin ubangijinsa ba an ce dama lunuriyahu mina yatina ko dan a nuna masa ayoyin to yanzu ku za ku rika jayayya da annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wa sallama ku rika karyata shi kan abubuwan da ya gani na daga ayoyin ubangijinsa ai walaqad ra'ahu nazlatan ukhra lalle shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ga mala'ika Jibrilu nazlatal ukhra shine marratan ukhra ya ga mala'ika Jibril karo na biyu a surarsa ta hakika ayaya mara yace Allah ya faɗa ya ce inda sidratul muntaha a nan wurin sidratul muntaha wannan wannan wata bishiya ne wacce ita ce magaryar cikewa an gane wannan ko Allah ya yafe mana ita ne ake cewa inuwar bishiyan mutum zai iya gudu inuwar bishiyan mutum zai iya gudu a doki da tsawon shekara ɗari bai fita ba Allah ya yafe mana wannan bishiyar da ake cewa shagar a muntaha tana nan a sama na bakwai ne dukkanin wani abu wanda ke iya hawa sama to iyakacin shi nan wurin ne ko mala'ika jibrilu alaihi salam baya iya wuce wannan wurin idan ka karanta hadisin isra'i da miraji za ga mala'ika jibrilu sai ya tsaya a wurin mazala ya ce a nan ne kuma za ka bar masoyi ya ce a ai ina daga kafa a nan wurin da ciki ɗaya zan narke wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum babu wanda ga cikin mu face sai na da iyakansa to nan wurin ina daga kafa daya da dami daya dif to zan narke ni to amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaushe an lura ko yaushe sai yan ba magana malaika jibril ake yi ba an lura to dukkanin wani abu nan yake tsayawa shi zaka sa sidratul muntaha magariyar tikewa babu wani wanda zai iya wuce wannan wurin inda sitil munta inda ha jannatul ma'awa a wannan wurin koko samanta akwai wata aljanna a wurin wanda ake cewa wannan aljannan aljannan da aka jannatul ma'awa ita ake cewa jannatul ma'awa samanta kaɗan wannan da ka wuce wannan sitil munta to za ka ga akwai wata aljanna wurin ana ce mata jannatul ma'awa wannan jannatul ma'awa dan wasu malamai suka ce ita ce aljannan nan da aka yi wa masu jin tsoron Allah alƙawarinta tilkal jannatin lati wu'idal muttaqun malam bai gano ayan nan ba na fara ko ne ba fara ne ba tilkal jannatin lati wu'idal muttaqun sai mene fiha anharun min ma'in غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من كمر لذة للشاربين وأنهار من أصل مصفى daga nan an ramu min suka ce ai sai ya rika musaffa ko ba haka ba to aka ce ita wannan inda ha jannatul ma'awa ita ce aljannan da aka yi wa masu jin tsoron Allah madaukakin sarki alƙawari عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى إذ يغشى السدرة ما يغشى غانا كان كرنتا دشي يكري كني هذا سي كرنتا
إذ يغشى إذ يغشى السدرة ما يغشى يوا ما ذاك البصر وما دغى
malam yace iz yaksha sirata ma yaksha kaga wannan bishiyan to tana rufe abin da Allah subhanahu wata'ala ya ga dama ta rufe tunda inuwanta kawai an ce za ka yi tafiyar shekara nawa ɗari ba ba nan kusa ba a doki kuma kana gudu to shi ne aka ce idiyakshe sidrata ma yakshe ma zagal basaru wa ma dagi ko ba haka ba ma zagal basaru wa ma dagi idaniyan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai zagi ba ma'ana ba zagi na hausa ba bai karyata abin da ya gani ba bai kuma ta waiwaye waiwaye ba a abin da ya gani ya yadda da abin da ya gani to wayannan ayoyin malaman tafsiri Allah ya saka musu da alheri sun ta maganganu haka akai suka ce sidratul muntaha wata bishiya ce can saman bakwai tana gefen daman al'arshi ne ita mani siratul muntaha din tana gefen daman al'arshi ne babu wani mala'ika da ya sai wuce ta kamar yadda muka faɗa a baya a la jawzin ahan wala ya'lamu ma wara'aha illa huwa ta'ala kuma babu wanda ya sai san menene ke bayan wannan bishiyan banda shi Allah madaukakin sarki dukkanin wani abu wanda yake yin sama ba an faɗa ba an ce idan ya tsaro kalmar tsayibu wa ramun salihu ya rafa'uhu ko to aka ce iyakar su nan wurin ne jannatul ma'awa mun yi magana a kanta ita ce aljannan da aka yi wa bayan Allah masu jin tsoron Allah alƙawari an dura wa yal jannatul lati ya'wi ilayha al mala'ika wasu malamai suka ce a ita wannan jannatul ma'awa din ita ce aljannan da mala'iku suke zuwa su shakata su ma. An lura ko? Saboda lura da ita wannan tana wurin sidratul muntaha ne. Ita kuma ainihin aljannan da za a sa mutane, kaga ai ba nan wurin ba. Saboda haka wasu malamai suka ce sidratul muntaha din nan inda hajjinatul ma'awa aljanna ce ita ma amma mala'iku ne suke shiga kawai su wata ya abu su. Idiyar sidrata ma yaksha والمعنى سكتي رآه في هذه الحال ما يغشى saboda abinda ya gani na wannan bishiya na girmanta da kuma abin suke lullubewa din zala sallallahu alaihi wasallama ya ce ra'aitu ala kulli warqatin minha malakan qa'iman yusabbihu Allah ganyen bishiyan ba mazala sallallahu alaihi wasallama ya ce a jikin ganyen bishiyan kwara kowane ganyen bishiyan kwara daya akwai mala'ika kwara daya a jikin shi yana tsena ma Allah tasbihi ganyen bishiyan ma za ga albasaru ka bishiyan nan da jima ba na'am to kaga ganyen za su kai nawa hamsin a ai tambaya ni ba na ce ga hamsin ba na ai tambaya ni dai miliyoyi ko to mu washa miliyoyi kai ni kon Allah ya wuce nan ba mu je je gaba kai arama ma zagal basaru wa ma daga malam yace ai ma mala basar muhammad yaminan wala shimala idaniya na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba su rika waiwaigawa dama da hagu haka dan su rika kallon wasu abubuwan ba dake sararin samani haka sha wa ma daga ai bai wuce iyakan abin da aka ce masa ba sai mu ce aya na gaba
لقد رئي من آيات ربه الكبرى
Allah subhanahu wata'ala ya ce laqad ra'a min ayati rabbihil kubra haqiqa ko shakka babu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya ga ayoyi masu girman gaske daga cikin ayoyin Allah subhanahu wata'ala domin idan zaka iya tunawa a wannan tafiyar ne na mi'raji da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi ya ga aljanna da ni'imomin da ke cikin gidan aljanna annan ne ya ga wuta da abubuwan da ke cikin wuta na azaba a nan ne ya ga sararin samaniya na ɗaya sama na biyu sama na uku sama na hudu sama na biyar sama har zuwa sama ta bakwai har ya je wurin siratul muntaha har ya wuce siratul muntaha din aka je har al'arshin Allah ya ce kai wannan annabin nawa laqad ra'a min ayati rabbihil kubra hakika ya ga ayoyin ubangijinsa mafiya girma to daga nan wurin za a shiga sabuwar magana sai Allah subhanahu wataala ya ce
أفرأيتم اللات والعزى mu je mana ai su bi ne ومناة الثالثة الكبرى Allah subhanahu wataala ya ce afaraitumul lata wal uzza shin ba ku ganin wayannan abubuwan da Qurayshawa suka rika a matsayin abun bauta wanda ake kiransu da suna lata da kuma uzza wa manata thalithatul ukra akwai manata shine cikon nan na ukun nan nasu ma'ana Qurayshawa suna bautawa wasu gumaka an gani ko suna bautawa wasu gumaka a matsayin su ne ubangijin da suke bautawa ga wayannan gumakan ne suke neman taimako da agaji makamancin wayannan abubuwan wayannan gumakan da su Qurayshawa suke bautawa su uku ne akwai lata akwai uzza akwai manata wayannan gumaka ne wanda suna ji da su an gane wannan ko gumaka ne wanda suna ji da su suna bauta musu sai Allah subhanahu wataala ya ce a shin ba ku ganin wayannan gumakan da ake kiran da suna lata da uzza da manata shin suna iya cutar da ku ne ko suna iya amfanar da ku a kaga ba su iya cutarwa ba kuma sa iya amfanarwa ita lata ta macen gunki ne an gane wannan lata ta macen gunki ne sun kirkiro wannan suna ne nata lata a matsayin wai Allah ta mace ba za ka ce Allahu ba ko idan za ka ce idan ka ce Hassan in ta mace ne sai ka ce mene to shi ne in ka ce to Allah in za ka ce Allah na mace ba sai ka ce yaya sai suka ce to sai a ce lata an gada wannan ka zai ta adami in dai ka yadda in za ka ce Hassan namiji to in za ka ce na mace sai ka ce mene Hassana to sai su ce to Allah in za a ce Allah ta mace ya za a ce sai suka ce a ce lata an gane wannan wai wannan Allah ita ce ta mace ta kuma wannan Allah ko lata din nan ya an yi shi ne daga farin dutse da farin dutse ya kai ka san dutse ko duwatsu kala kala ne idan mutum hannunsa akwai zobe za ka ga wannan dutsen da ke saman za ka gansu kala kala ko to haka duwatsu suke kala kala ne ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانه الله يشهد كذلك ko ba ka yanci cewa Allah ya ce duwatsu da kuke gani kala kala muka yi su wani dutsen fari ne wani dutsen ja ne wani dutsen baki ne wani dutsen gashi nan ne kawai sai ka yi dogon nazari ma ka iya gano wani kala ne wannan to shi wannan latan gunki ne wanda aka yi shi daga farin dutse aka tsatsaga shi aka abin da za a yi aka zuka wajabtawa mutane suna bauta masa Allah subhanahu wata'ala ya kare mu wa manata as-salisul ukra akwai manata ko da da shi wannan guncin lata an daura shi ne akan wani dutse wanda dutsen yake tsakanin makka da da'ifa dutsen da lata yake kansa dutsen yana nan tsakanin makka da kuma garin da ake kiransa suna da'ifa abu sufyan aka ce ranar uhudu ai har yana ma mutane yana mutane yana musulmai wulakanci ko yana cewa kun san mun faɗa tarihin yakin ranar Uhudu cewa yaki ne wanda Allah subhanahu wataala ya fara ba musulmai nasara sai musulmai suka wasu daga cikin musulmai su hamsin suka saba umarni na wanzan Allah sai yaki ya karyewa musulmai wanda har aka jima wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ciwo ko ba muka aka mun faɗa ko ba nan bane yawwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ji masa ciwo a wurin to ga abin da shi Abu Sufyan yake faɗa kafin ya musulunta ranar Uhud yana cewa lana uzza wala izza lakum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku bashi ansa ku ce Allahu maulana wala maula lakum Allah ne mai jibintar lamarin mu ku kuma ba ku da masu jibintar lamari larabawa a da sun kasance idan za su yi rantsuwa to suka yi rantsuwa ne da wayannan gumakan yace na rantse da lata sai ya fiska kawai ko yace na rantse da uzza ko yace ya rantse da manata to yanzu an musulunta Allah subhanahu wataala ya hana yin rantsuwa da kowane abu in ba Allah ba an gane ko shine wancan hadisin da ka haddace wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut duk wanda zai yi rantsuwa to yayi rantsuwa da Allah ne ko ya shiru ka san baraka yi rantsuwa da Allah ba kai shiru kaka zo ka ce ka rantsa da kabarin babanka aka ce a babanka mun yadda mutumin kirki ne amma za ka yi rantsuwa ba za ka rantsa da shi an gane wannan Allah ya yafe mana to to yanzu sun musulunta bakin su kuma ya riga ya saba da menene da wancan rantsuwan ko tunda kaga baki ya saba yanzu dole sai a hankali ne a hankali a hankali za a ta yi ana janye wa mutane wannan abun har ya bace wannan abun misali sallallahu alaihi wasallam sai ce man halafa fa qala fi halfi duk wanda ya rantsuwa sai a cikin rantsuwan sa yace wallata wal uzza yana rantsuwa da lata da uzza misali sallallahu alaihi wasallam yace falyakul to yi sauri yace la ilaha illallah sai ya ce babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kaga an rusa wancan maganar kenan ko tilla yanzu ai ya riga yayi bankwana da wancan akidan na bauta ma gumaka to yanzu sakamakon bakin ya riga ya saba ko bakin ya riga ya saba da rantsuwa da wayannan gumakan to yanzu ba za a iya hana shi ba rana ɗaya kawai dole sai an bi abin a hankali a hankali a hankali har a cire wannan abin a zuciyarsu ko a bakunansu misali ya ce to duk wanda ya zo zai yi rantsuwa sai aka samu akasi sai ya ce ya rantsai da lati da uzza misali sallallahu alaihi wasallam ya ce biyo bayan rantsuwan da cewa la ilaha illallah to kaga ya nuna kenan wayannan gumakan yanzu ba su bane babu abun bautawa da gaskiya sai Allah tun yanzu ya ce ya rantsai da lati da uzza kuma babu abun bautawa da gaskiya sai Allah kaga an gama da su ko a Allah subhanahu wataala ya yafe mana an Sa'id bin Abi Waqqas Sa'ad ko Sa'ad bin Abi Waqqas yana cewa ya da ruwayansa zuwa ga babansa yake cewa halaftu billata wal uzza wata rana yayi rantsuwa tilla sabon yanzu an karɓa musulunci ne sai ya ta zai zai yi rantsuwa sai ya ce na rantsi da lata da uzza shi wani Sa'ad bin Abi Waqqas babansa yake faɗan wannan fakali ashabi sai abokanai na sai suka ce min bisa makulta tir da irin wannan maganan da kake yi ka musulunta kuma ka rika rantsuwa da gumaka sai ya ce to ai ko sai ya ji ya ga wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga indi akwai wani hukunci da za a yi to a mai hukuncin tila matsayin kaman shi a fahimtar sa wani ya zama kaman shirka ke saboda haka sai ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa ta rasul sallallahu alaihi wasallama fa zakartu zalika lahu sai na ga wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga abin da ya faru na zo zan yi rantsuwa an samu akasi na ce na rantse da lata da uzza mazala sallallahu alaihi wa sallama sai ce kul la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sai kai tufi a barayin hagunka so uku sannan sai ka ce a'udhu billahi mazala ya ce thumma la ta'ud ka kara fadan kuma haka an lura ko Allah ya fi mana Allah ya fi mana ita kuma manata manata gunki ne da aka ɗaura shi a wani dutse shi ma wanda yake tsakanin shi kuma makka da madina kaga wancan yana tsakanin makka da ɗa'if wannan yana tsakanin makka da madina shi ne wannan kabilan da ake cewa kuza'a shi ne kabilan da kuza'a suke kuza'a da aus da hazraj suke bautawa a jahiliya allura suna girmama shi har ma idan mutum ya je aikin hajji sai a ce ya je wurin anan ne zai warware aikin hajjinsa imam bukari ya rawaito mana wannan kama da musulunci ya zo ba duk sai aka yi maganin su an gane wannan ko musulunci na zuwa sai aka yi maganin su Allah subhanahu wataala ya yafe mana Manzo sallallahu alaihi wasallama ya tura ɗaya daga cikin sabansa wasu malamai suna cewa Khalid bin Walid ne aka ce ji ya ji ya sassara wayannan gumaka wasu malamai suka ce a ba haka ya faru ba ɗaya daga cikin kayan gumaka ne guda uku ɗaya daga cikin gumakan an ce imamu ali ya je ya maganin ɗaya imamu ali ya je sassara maye kawai wancan kuma Khalid bin Walid ya sassare su su biyu ɗin Allah subhanahu wataala ya fi mana a aya ta gaba sai Allah yake cewa
ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى alakum zakar wala wal unsa tilka idan qismatun dize diza malam yace alakum zakaru wala wal unsa yanzu ku kuna dingina ƴaƴa maza gare ku shi kuma Allah kuna dingina masa yara mata a wannan ai ya zamanto zalunci tilka idan qismatun dize wannan ai ya zamanto zalunci ku ku sanya wa kawunan ku maza shi Allah subhanahu wataala ku sanya masa mata wanda ku da kanku ba ku san yara mata mun faɗa karatun mu na baya wa idza bushira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bi ayumsikuhu ala hunin am yadsuhu fi turab ala sa'a ma yakum wa idza bushira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim aw man yunashu fil hilyati wa huwa fil qisami ghayr mubin ai guda biyu ne ko ba ka ba mu je gaba sai ku sanya masa shi mata ku wanda in an ce kun haife yara mata hankalinku yake tashi har ma kuna zuwa kuna birnewa wannan mummunan zalunci ne kuka yi mummunan rabo ne tilka idan kismatun dizi aya ta gaba sai Allah subhanahu wataala ya ce Allah subhanahu wataala ya إن هي إلا سماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدي ce in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan in yattabi'una illa dhanna wa ma tahawwa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihim al-huda ma Allah ya ce in hiya illa asma'un sammaytumuha ai wayannan gumakan da kuke bauta ma it- ba komai bane face sunaye ne kawai kuka rika kirkirowa kuna jingina ma wayannan gumakan ko sai a sassaka a sassaka sai a ce to sunan wannan gunkin tsirbin bura ko ya ake cewa mene tsimbin bura ko sai a ce wannan gunkin sunanta tsimbin bura wannan kuma sunanta gizi wannan sunanta kaza haka ba haka ba Allah ya ce ai ku kuke rada musu ba wani littafi wanda aka ce ga littafin da aka gani ga sunayensu ku ne kuka kirkiro sunayen kuka dingina musu ku da iyayenku da suka gabata an gane wannan antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan Allah bai taba cewa a bauta ma gunki ba balan na ku ce Allah ne ya saukar da sunayen da aka rada wa wayannan gumaka in yattabi'una illa zanna babu wani abu wayanda wayannan mutanen suke bi face zato kawai wa ma tahawal anfus da kuma abinda san zuciyansu yake biyewa na karkata daga barin addinin Allah walaqad ja'ahum min rabbihim alhuda wanda hakika ne kuma shiriya ta zo musu daga wurin Allah madaukakin sarki ta hannun annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama amma da yake yan ta'adda ne fa sai suka ki su imani da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama Allah subhanahu wataala ya tsare mu Allah ya kare mu a aya ta gaba sai Allah subhanahu wataala ya ce أم للإنسان ما تمني amlin linsani ma tamanni a Allah subhanahu wataala ya ce shin dan adam yana tunanin abin da yake gurin nan zai same shi ne wasu malamai suka ce wannan ayan ana magana akan su masu bautawa gumaka cewa abin da suke bauta wannan in an je lahira shine zai cece su Allah ya ce a amlin insani ma tamanni shin dan adam yana tunanin abin da yake guri shine zai same shi a lahira haka ce a ba zai yiwu ba haka wasu malamai suna ganin cewa amlil insani ma tamanni shin dan adam yana burin dukkanin abin da ya buri a zuciyarsa ya samu ne ai yanzu da za a kulle kofar na a ce kowa sai ya faro abin da yake burin ya sama kafin ya mutu za ka yi mamaki wani har Najeriya sai ya ce sai ya siya kowa ga wani wani har Najeriya ce ni ina son na sai Najeriya ina son duk wani mai aikin citta a garin nan na zamanto ni ne uban gidan shi duk sai kaga sun faɗa in dan kwallo ne kuma ga ya ce to yana son duk duniya ba wanda zai kai shi za a za a siya da kuɗin shi duk za ka ga abubuwa kala kala in mutum dan provision ne ya ce yana son dan gote ya koma yaron aikin shi ko ba su faɗa gawa to a shi ne ai sai a wani ayin Allah subhanahu wataala ya ce laysa bi amaniyikum wala amani ahli kitab ai wannan gurace guracen da ku kuke yi sanyawa a cikin zukatan ai ba zai ba naku bane ba naku ce duk abin da kuka yi buri sai ya tabbata Allah subhanahu wataala ya ce a'a ba haka bane Imam Ahmad yana faɗa yana cewa da isnadin sa kai tsaye ko yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idza tamanna ahadukum falyanzur ma yatamanna duk wanda zai yi burin wani abu a zuciyarsa to ya tsaya ya kalla menene yake wannan burin fa innahu la yadri ma yuktab lahu min amniyati domin bai sani ba menene aka rubuta masa na daga wannan gurace guracen nasa ko domin dan adam babu abin da ke saurin kai shi kabari kamar dogon buri dogon buri shine yake kai mutum kabari da sauri kamar da Hausa da Hausa ba muna magana musulunci bane kaman da Hausa mutun ya ce maka lokacin mutuwan ka bai yi ba ka kawo mutu to dogon buri ne ya kashe ka to amma tala mu musulunci muke magana sai mu ce to babu abin da ke saurin kai mutum lahira kaman dogon buri ko sai ga mutum matashi ne amma kafin ya kai shekara hamsin yana burin ya fi kowa kuɗi a unguwarsu saboda haka sai ya fara lissafin wani hanya ne zai bi ya tara mutane ya kwata kudin wani hanya ne zai bi ya yaudara mutane ya karba kudin wani hanya ne zai bi an bashi sako ya ce kudin ya faɗi duka sai ya fara wa'annan tunane-tunanen idan masu tara hanya ne sai ga wata rana yana shekara talatin da biyar ya je ya tara hanya yan sanda sun zo sun buɗe musu wuta duk an kashe su me ya kashe shi yanzu dogon burinsa ne ko ba haka bane dogon burinsa duk wani wanda kaga an kama shi an kai shi gidan kurkuku gidan yari dogon buri ne ya kai shi abinda ba naka ba ka dauka kana son ya zama naka me kenan dogon buri sai jami'an tsaro su kama mutum sai a kai shi can sai a tsayar da shi wata daya shekara daya shekara goma sai a fitar a Najeriya ne an samu mutumin da ya yi shekara sittin a gidan yari an kama shi na shekara ashirin da biyar an riga an gama an riga an gama an gama ai shi da kai shi ya faɗa ya ce ko ya ma fito yanzu shi ba zai gane yan shi ba ba ma zai gane su Allah ya fi mun to shine ake gaya maka Allah subhanahu wataala ya ce wa garratkumul a wa garratkumul amani wa garratkumul amani wa garrakum billahi al-garur Allah subhanahu wataala yace zan ga mutane su ta rayuwa amma dogon buri shine zai taru dan su ba yanzu zan mutu ba ina ganin sai nan da shekara goma kai yanzu a cikin mu nan fa ko wanda ya riga yayi planet dan nan da shekara hamsin ga abin da zai dan ko ba san daga nan zuwa shekara hamsin ya riga shi ya ya gama haskawa kawai ga abin da yake so yayi nan da shekara hamsin kaza kaza kaza kaza in kana ganin shekara hamsin yayi yawa to a cikin mu nan akwai wanda ya riga ya tsara na shekara goma nan da shekara goma ya gama makaranta ya sai mota ya sai gida zai yi aure ko ba sa nan suna nan da yawa masu irin wannan lissafi in na shekara goma ya maka nisa daga nan zuwa ƙarshen shekarar nan akwai wanda sun riga sun gama lissafin su ko yanzu ‘yan citta daga wannan daminan da za ta fara zuwa damina mai zuwa sun gama littafinsu tsarawa ga abin da suke so su cimma. Dole ya ce, ai wannan abin da kake ta wani kokarin tsare-tsare a kai, dogon buri ne, shi ne yake matso da kai wurin kabari ɗin. Sai ga kullum kana tunanin yaya za ka yi ka cimma wannan burin naka, yaya za ka yi ka cimma wannan burin naka. Ba ita ce yi an musulunci ko, ba wai tana hana mutum ya yi tsare-tsare ba ne a rayuwar shi abinda hausawa kuke kira dogon buri shi ne abinda shari'a ya hana shi da zuci mabruk shi ne abinda aka hana shi da zuci amma shari'a ta yadda ka yi tsari ni ina samun naira dubu biyu a kowane rana to zan kashe naira ɗari biyar kullum zan rika da naira dubu ɗaya ɗari biyar idan ƙarshen wata ya kama za a samu nawa za a samu dubu arba'in da biyar to wannan dubu arba'in da biyar ɗin da shi za a za a raba shi zuwa gida biyu rabi a yi cefane da shi rabi na ƙara a jali na ne nake sai da provision kaga sai kaga shagona yana karuwa kana tunanin wani ne yake bani kuɗi daga waje a ribar da nake samu ne ba na kashewa gaba ɗaya a na dai da zan ci abinci zan sha abin sha to amma ba na kashe riban gaba ɗaya saɓanin abin da mu hausawa muke yi mutum ne za ka ga ya samu naira dubu biyu a aikinsa a rana ɗaya sai ya kashe dubu ɗaya ɗari takwas idan dare ya yi zai kwanta bacci sai ya sa katin ɗari biyu aha ya ƙare ɗari biyun kuma zai kira budurwan shi ne ɗari biyu wallahi kai kai wallahi gaba gaba wallahi wallahi hello so me ma suke cewa idan minti da ya kusa ƙare wannan one minute remaining sai ka zan kira shi gobe da safi idan safiya ya yi sai ya roƙe ka da Allah zan samu naira hamsin nan zan samu ɗari nan sannan ya karya ya buɗe shagon shi Allah ya ƙara bashi amma ba zai ɗauki darasi da izina ba to shari'ar musulunci ba ta hana a yi tsari ba ne shari'ar musulunci ta yadda mutum ya yi kyakkyawan tsari a sana'arsa ko a rayuwarsa an gane wannan ko in maganar sana'a ne ka tsara in kana samun naira dubu ɗaya ne to ka tabbatar ka kasa kuɗin kashi uku kashi ɗaya shine za ka iya kashewa kashi biyu kana tarawa kashi ɗaya daga cikin kashi biyun nan shine za ka yi wa iyayenka da iyalinka hidima a cikinsa kashi ɗayan nan kana ƙarawa a jalinka amma abin da muke yi ɗin nan yanzu to akwai kurakurai da yawa wanda suna buƙatar gyare-gyare jiya na gaya muku kawai za a ga mutum saurayi matashi ya sai wayan naira dubu ɗari takwas wannan wayan ta naira dubu ɗari takwas ba ta da wani amfani a wurinsa banda abu kwara biyu hello sai kuma ya kalla bidiyo ya wuce wannan abun ne sai mene chatin to ai shine dai shine hello nan ai shine communication hello communication is a form of communication da chatin da magana duka hanya ne na tattaunawa sada yin magana da juna na to sai game to sai selfie to shi ne mene duka wannan menene ya ƙara a cikin kasuwancinka babu sai ragewa in dai magana ne wannan wayan ta dubu hamsin ya isa kai magana da kwastomominka in wani abu ne za ka ɗauka da wannan wayan za ka iya ɗauka kuma za ka iya tura musu duk girman wayansu kuma za ka ɗauka me zai sa ka zo kana wani barnatar da kuɗinka ka sai wayan dubu ɗari takwas daga ansa waya sai salfi sai game wannan dubu ɗari takwas ɗin idan ɗan citta ne in ya sa ta a cikin cittan sai ya ga canji ko ko ba haka bane ya samu ton nawa kenan za a samu ton nawa ton ɗaya ton ɗaya a dubu ɗari takwas sai ya ƙara ma to to ai kaɗan zai ƙara kaga kuma ya samu ya samu riba cikin kasuwancinsa in aka bincika riban nawa kuma zai samu a kuɗin ton ɗin nan shi ne abin da ya kamata ɗan adam ya rika lissafawa ba kawai ka zo ka aje waya a juwunka shikenan an kira ka yalo kirrin yalo shikenan a'a dan uwa dole ne mutum musulmi ya zama to yana kai dan wa idan Allah subhanahu wataala zai ce wa iddu lahum mastata'atun min quwwatin wa min ribatil khairi aha turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum to ka tabbatar a zamantakewanka da kasuwancinka shine mafi ala kai tanaji ba kai kenan ba kullun ka je kasuwa abinda ka samu ka kashe shari'a ba za ta yi da wannan ba kuma ina gaya wa mutane menene dalilin da yasa aka ce a rika bada zakka ishara ne kan cewa dukiyanka ba a yadda ka zaunar da ita haka kawai ba ka lalata ta ka kashe ta a'a kana aiki ne kana juyawa kana aiki kana juyawa tana ƙara haɓaka kana ƙara juyawa tana haɓaka kai ma yanzu ka kai ƙarfin nisabi nisabi ya shekara a hannunka ka fara cirewa kowane naira miliyan ɗaya dubu ashirin da biyar ka duba masu ƙananan ƙarfi a unguwanka ka fara ba su ko yanzu misali mutumin da yake sai da tumatir yake sai da tumatir in aka ɗauko naira dubu ashirin da biyar aka bashi an bashi jali ko ba bashi jali ba mutumin nan da ke sai da lemu ka ɗauko dubu ashirin da biyar ka bashi ka bashi jali ko baka bashi ba shi ma ba an ce an bashi naira dubu ashirin da biyar ba kawai shi kenan sai ya je ya ƙara aure aka ce a kai ma wannan kuɗin da aka baka ana son ka juya su ne yau ka so buhu daya na lemu ya ƙare riban da aka samu ba sai ka cinye ba ko ka ba budurwan ladidi aka ce a ƙara juyawa ana yi ana abin nan sai ga kafin wata uku in dai har mutum ya dage sai ga Allah subhanahu wataala ya sa mai nasibi wannan naira dubu ashirin da biyar ɗin ta tashi daga dubu ashirin da biyar aƙalla ta koma dubu talatin na ya wuce akan na ce haka ne wasu ce kai na zula ko ka je tabbatar wata uku kana juya dubu ashirin da biyar a kan sana'ar lemu ka ce yana nan a dubu talatin ka san dai akwai wani matsala a rayuwanka ko akwai matsala a rayuwanka da ka yi nan hanyar forest fa ko bakan leda haka sai a kusa cika maka ita akan naira ɗari biyar ko ba haka bane a inda a nan cikin gari kowane guda ɗaya naira hamsin ne kowane ka lissafa ka ga yanayin yadda mutum zai samu riba ballantana Allah ya taimake ka a cikin irin wannan lokacin da ake amfani da lemun hatta sana'a kafin ka ce zaka sa kuɗinka ko jalinka a ciki sai ka tsaya ka auna yanzu lokacin abin ne ko ba lokacin ba yanzu wanda ya zai sana'ar lemu zai samu riba sosai da ya danyi hanyar forest da naira dubu goma ya je ya saro lemun ya zo nan kai ko akan naira talatin talatin ya sayar sai ya ci riba ba ko a kan ballantana kana da kuɗi sosai ka wuce forest ɗin kai kai ka je benue ko wannan babban lemun da kake gani naira hamsin hamsin su a can bai wuce a sayar maka da shi naira ashirin ashirin ba ballantana su suna ciniki ne a buhu su shi ne maganar da muke yi musulunci yana son kowa a cikin sana'arsa ya dage ne ya mai da hankali ba abin da kake samu kana kararwa ba kana barnatarwa ba ko mun sha faɗa ɗan acaba akalla a rana yana samun naira dubu uku akalla to duk iya rantsi bayan ya kashe ya zuba mai yayi komai da komai zai tsira da naira dubu uku shine abin da muke nufi to wannan naira dubu ɗayan ita ne zaka yi hidiman abincinka da safe ka ci ɗari uku da rana ka ci ɗari uku da daddare ka ci ɗari uku saura naira ɗari ta kati wannan dubu biyun dan waye na mamaki lissafi ne rayuwa ai rayuwar nan naka da kake ganin lissafi ne ai awanni ne da kwanaki ai ko dan adam ya wuce wannan ne ai dan adam awanni ne da kwanaki kawai shikenan rayuwarsa ya kare ai to shine ake nuna maka lissafi kana samun naira dubu uku kana a sana'a na acaba bayan an zuba mai an cire na balance an yi komai da komai ka tsira naira dubu uku wannan dubu uku ka kashe ta ka sata zuwa gida uku bisa ka'idan nan namu kashi ɗaya shi ne za ka sai abinci na ɗari uku da safe da rana abincin ɗari uku da daddare abincin ɗari uku ya zama nawa ɗari tara sauran naira ɗari ka sa kati naira dubu biyun nan da ya rage ajiye ta dubu biyu so talatin nawa dubu sittin dubu sittin ɗin nan za ka yaga wani abu a ciki wanda za ka aika wa iyalinka da iyayenka da suke gida in suna nan ne kuma yin yin cefa ne kawai shi kenan aƙalla yanzu ka tsirar naira dubu hamsin kowane wata kana aje naira dubu hamsin lissafa min idan aka kwashe wata tara ana yi dubu ɗari hudu da hamsin yanzu za ka iya siyan wani mashin ko da ba sabo fil a leda ba tunda ba san kudaden mashina ba ko da ba sabo fil a leda ba za dai ka iya ƙaro mashin za ka iya ba wani wancan tsohon da kake hawa kai yanzu kana hawa wannan sabon sabon in ma sabon ne fil kai ka hau sabon wancan yana kawo maka balance kana lissafi yanayin yadda kake rayuwanka da yanayin yadda yake rayuwa ana lura da zaran kuɗin ya taru yanzu abu na gaba da shari'a yake so kawai ka tsallaka gaba ka sai wata moto ko daga wancan wurin ne zuwa can wurin kana yi arziki ya ci gaba ko ya yi baya ne shi ne abin da shari'a yake ne yake nuna maka ba ka zo ka zama kamar malam bahaushe ba kullun yana nan cikin tura baro kullun yana nan cikin dako har karfin shi ya kare wani yare ne ka taba ganin haka tun da ka san shi yana nan yana tura baro tun da ka san shi har zuwa yanzu gaya mun yaren to mu ba mu da masu faɗa mana ne ba mu da masu faɗa mana ne ga mu nan kana gani tun da ka san mutum tura baro yake yi wani tura truck ruwa yake turawa har yau bai canza sana'a ba baya samu ne ai ta rayuwa da na fara wannan na yi shekara ɗaya a cikin ta shekara biyu na samu wani jalan da zan iya canza wata sana'a na matsa gaba shine abin da shari'a yake karantar da al'umma ina shago ɗan ƙarami to yanzu ina yi ina tara wancan kuɗin da muke magana na ribar nan ko kana yi kana nan gaba ina son shago na ya fi haka girma shine hanyoyin da mutane masu planning suke bi kake ganin kasuwancinsu yana bunƙasa a da ni escort ne ina raka kaya ne daga nan garin zuwa Kano ko daga nan garin zuwa Lagos yaya za a yi nima a koma ana raka min kaya nan search sai ka fara tunanin wani hanya ne ake bi in ma kana tunanin za ka samu wani ɗan uwanka ne ya ranta maka dan ka samu capital za ka iya yi da kana siyo buhu biyar ne buhu goma buhu ashirin da biyar ton ɗaya to yanzu kana tunanin ya kamata a ce jalin naka ya wuce na ton ɗaya yaya za a yi a samar da jalin kai kuma baka da shi ai ka san wani ka san wani ga kasuwanci ni ban da capital ku bani sai mu haɗa sai ga an ci gaba a rayuwa to amma abin da mu muke hausawa gaskiya akwai damuwa gaba ɗaya za ka ga jalin mutum gaba ɗaya bai wuce naira ɗari biyu da hamsin ba dubu ɗari biyu da hamsin nake son ce gaba ɗaya amma idan ka ga yadda yake rayuwa sai ka ɗauka ya kowa kuɗi a garin a kowane rana sai ya kashe naira dubu biyu a kowane rana sai ya kashe dubu biyu da safe zai zauna teburin mai shayi a haɗa masa wannan a yi wannan a yi wannan da rana zai je ba zai ci shinkafa da nama kwara ɗaya ba ba zai ci ba ban sani ba kuna ka san ni da yake na dan yi rayuwa da mutane daban-daban mutum ne zaka ba wani jali yake da shi ba amma ba zai ci abinci wai da nama kwara ɗaya ba shi yana son ya ga yana cin abinci nama rutu a gaban shi haka sai sai abincin naira ɗari uku amma nama na ɗari hudu kawai kowane yankowa guda ɗaya ya haɗa da nama an taɓa irin wannan rayuwa a ci nasara to shine abin da shari'a yake gaya maka ba an hana ka ji daɗi bane lokacin jin daɗin zai zo Allah ya ba mu ikon gyarawa shine malam da yake cewa amlil insani ma tamanna shin dan adam yana tunanin dukkanin abin da yake tunani yake buri shine zai sama ai ba dukkanin abin da kake buri bane zaka same shi a rayuwa ba haka bane shi Allah abin da yake so ka bi shi sai aya ta gaba sai ya gaya maka haka sai ya ce mene Allah subhanahu wataala ya ce yawwa a'a ya dai azumin ya fara dukan gare a'a an sha ruwa ko a karɓo maka shayin kai ma me ta yi haɗo kofi da ha nama a ya za an aka fara ba alaran momi nama kuma a ba za su rika jan baki ba to me bambancin da masu kuɗin dama masu kuɗin abin da suke nuna ma alaran momi kenan cin nama to kai kuma kana alaran ma ka koma cin nama kuma ai gomma ka cika mumure to shi kenan Allah zai kawo insha Allah Allah subhanahu wataala ya ce amlil insani ma tamanna shin dan adam yana tunanin dukkanin abin da yake buri shine zai sama a ba haka bane ka bini sai ka samu abin da kake so cikin sauki sai Allah subhanahu wataala ya karanto ya ja wannan an Allah ma ya sauka Allah ma ya ja mana aya ta gaba wanda Allah ya saukar cewa walillahi walillahi al-akhiratu wal ula ai wannan duniyan to na Allah ne ba abin duk da ka gani a cikin wannan duniyan to na Allah ne shine ma'anar walillahi al-akhiratu falillahi al-akhiratu wal ula kaga duniyan nan da lahiran nan dukkanin su na Allah ne in kana san su ko kana san ɗaya daga ci to ka bi ni Allah yake sai na baka ko ga misali nan a Najeriya Allah ya sanya maka ko shak isa ya kara biyu menene Allah bai bashi ba mene ga yamu ga yamu menene Allah bai bashi ba in dai madarar kudin ne Allah ya bashi in ilimin ne Allah ya bashi in ɗaukaka ne kake magana Allah ya bashi mutumin da sarki ke jin maganar shi ko a doka abin ya rasu maganar shi yake ji to menene isiyaka rabi sai da ya kai matsayin da har jirgin sama yana da shi ba jirgin sama wannan da kuka sani a kai ka maka sai da ya zama yana da shi ya gina makaranta jami'a gaba ɗaya ya ce ta alƙur'ani ne ya ce an ba an ba an ba jami'a muke da suna biyu ke to ba to kuɗin yana ba abin da za a yi da kuɗin gashi bai daina hidimtawa addini ba ishara kan cewa mene ka bi Allah in ka bi Allah sai Allah ya maka maulan mu shaula yarsu man bawshi radiyallahu ta'ala anhu me Allah bai mai ba kudi shine Allah bai bashi ba ko ko daukaka ko suna ko motoci ko ƴaƴa ko ko a saurara maganan shi wanne ne Allah bai mai ba shine ishara ka jina ba kanka wani wahala bi Allah abin nan da kake so Allah zai baka ga malamai nan da yawa wanda za a sa maka misali da su ga sunan da yawa ko akwai ɗaya daga cikin malamai matasa yana faɗa yana cewa a daina ganin yana wannan zuban yana shigan nan kabirin gombe a daina ganin shi yana wannan zuban yana wannan ya ce yana da hanyoyin samun kuɗinsa gidan kifinsa kawai akwai kifi sama da dubu ɗari. To, in ka bi Allah, sai balalau. Ko? Me Allah bai bashi ba? Gaya mun menene suna ko ɗaukaka ko kuɗi duk an samu. Ishara kan cewa kai da kake sauraron mu da ke da kike sauraron mu kina son wani abu a wurin Allah Allah ya ce ka bi ni ki bi ni zan ba zan ba su wayan shan rawa suka yi Allah ya ba su ne ba rawa ba ne ko ga shi nan dai kun gani wannan zaben da ya wuce yaro ne an ce ma cajin waya waya yake ni ba ma san cajin waya yake kawai ya fito takarar yan majalisa a garin su ga wancan mutumin hamshakin mai kuɗi ne shi shine ma fi speaker su amma wannan yaron mai cajin waya ana ganin abin kaman almara tatsiniya sai ga shi ya kayar da shi gaji wai za a ba shi miliyan ɗari ya janye ya ce ko ya janye kuna ganin yadda Allah yake yi ko wane ne zai kawo a kwakwalwansa yaron da ke cajin waya zai zo ya kada ɗan majalisa cajin waya ba yaro ɗan shekara ashirin da biyar ne ko ashirin da takwas yaro sosai typical yaro to ishara kan cewa duk abin da kake so ka yi Allah biyayya Allah ya ce zan baka ko ba shi yasa aka wajabtawa musulmai ba cewa duk lokacin da ka yi sallah ka tsaya ka yi addu'a a cikin addu'a da za ka yi a sallah ka rika cewa rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana ma'ana ya Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya shi Allah ya fi ka sanin menene kyakkyawa Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya Allah ka ba mu kyakkyawa ka to kaga ko da ma za a tsaya a yi filla filla to sai ga abubuwa masu na ta fitowa ma fiye da yadda kai kake tunani kana neman aiki sai Allah ya ce ai dama ka ce kyakkyawa kake so gashi kyakkyawa zamu baka kana neman mata da zaka aura Allah ya ce kyakkyawa zamu baka domin ka ce atina fi duniya hasana kyakkyawa zamu baka kana son gida Allah ya ce ba zamu baka karbabbe ba kyakkyawa zamu baka tunda ka ce hasana ko kana neman yara aka ce ba za mu baka yara kowane iri ba kyakkyawa za mu baka me ladabi da biyayya wanda zai tausayin ka me yasa saboda ka ce atina fi dunya hasana sanan wa fil akhirati mene hasana Allah in mun je lahira ma kyakkyawan da ya bi mu ana gane da abinda Allah subhanahu wataala yake so to sai Allah subhanahu wataala ya ce duniyar da lahira duka dinnawa ne in ka bi wani ba zai baka ba zai wahalar da kai kuma ya sa a kai ka wuta ka bi ni ni Allah sai na baka cikin ruwan sanyi ga dai wasu nan ka gani mun ba su kuɗin da muka ba su har suka mutu ba su iya cinyewa ba kai ma sai mu baka wanda haka mutum ba za ka iya cinyewa ba mutane nawa ne Allah dai ya fi mana mutane nawa ne ga sunan sai su mutu ba za su iya cinye kuɗin su ba ko za su iya ne har ma kai ma ba za ka iya cinye naka ba ba yau ka kai ma kai ma kai ma wallahi malam ya ce kai kai wallahi to shikenan Allah ya yafe mana me muke kokarin faɗa nan wurin shine mutum ya bi Allah in ka bi Allah Allah subhanahu wataala zai maka abin da baka taba tunani ba Allah ya yafe mana a aya ta gaba sai Allah subhanahu wataala ya ce kwara mai na ganin mu tsaya ne
بعد أن يأذن الله لمن يشاء
Allah subhanahu wataala ya ce wa kan min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'a illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda ma'anar ayan Allah subhanahu wataala ya ce wa kan min malakin fis samawati wal ard wa kan min malakin fis samawati mutane nawa ne ko abubuwa nawa ne wanda shi Allah subhanahu wataala yake da su ko ko wasu malamai suka ce wa kan min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'a abubuwa ne abubuwa nawa ne Allah subhanahu wata'ala yake da su a cikin sammai wanda wayannan abubuwan la tughni shafa'atuhum shay'a ba za su iya ceton wani daga cikin wayannan mutanen da ya saba wa Allah subhanahu wata'ala ba kai wayanda ma ba su saba wa Allah subhanahu wata'ala ba babu wanda zai cece su illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda sai bayan wa'inda Allah subhanahu wata'ala ya yi izini a cece su sannan ne za a iya ceton su sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya shigar da su gidan aljanna malamai suka ce wannan ayan tana daga cikin ayoyin da take magana akan cewa akwai ceto kenan an gane wannan suna daga cikin ayoyin da suke magana kan cewa lalle akwai ceto wanda yake ganin babu ceto to shine ba zai sama maganan ceton ba an gane wannan ya kamata wannan aya mu batta zuwa gobe saboda mu samu daman tattauna ta a mahanga ta addinin musulunci sosai din an gane wannan ko to Allah ya yafe mana abin da nake ganin zamu iya dauka kenan saboda ayan tana dan fadi kuma ya kamata wanda suke ganin babu ceto mu shiga cikin hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mu shiga cikin ayoyi na Qur'ani wanda suke tabbatar da akwai ceto din an gane wannan in muka shiga sai mu daddako sai duniya ta ƙara ganin cewa abubuwan da wasu ke tunani din nan fa ba hakan bane an gane wannan Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana idan akwai tambaya daya biyu sai mu ansa in babu za mu hakura insha Allah in akwai mai tambaya bismillah in babu za mu hakura ayi addu'a wa alaikum assalam wa rahmatullah Allah ya cikin shi yawar matan guda biyu a ai sai in sun gama idda ko sai sun gama takaba ko in sun gama takaban babu abin da ya hana ai babu abin da ya hana cewa mutum ya rasu wa da kani ne mata shi wan sai ya rasu kanin sai ya aure matan yin nashi kawai babu nafsin da ya hana kawai mutanen mu ne suke da tsoro kara rika cewa yaya dai gore irin abu ne haka kawai daga rasuwan yaya kawai sai ka aure mai mata ko dai ko sai ga sun fara ko dai sai a fara zargi kuma sai a fara zargi to bacin wannan babu inda nasi ya hana dan wana bar na gaya maka ba ma mutuwa ba wa da kani wa ya saki mata kanin na dama ya ce to yaya ashe haka ya faru ce wallahi wallahi ko haka ce wallahi haka ya faru ce kai ni dai ban so ka sake ta ba wallahi ce kai ta ne ba ta ci adi da yaya da da dama dai tunda bata gama idda ba ka dawo da abinka ya sha ba ma wurgi da abu bayan mu koma haka suke cewa ba ma wurgi da abu bayan mu koma sai ka ja bakin ka kai shiru tana gama idda sai ka je wurinta kai sallama ka gaishe ta ina gajiya ashe haka yaya ya miki bai kyauta ba mutane na nan na neman mace mai hankali irin ki ni wallahi bacin ma dai ina kallon wasu abubuwa da za ke da ni da na aure ki ka san a lokacin ce to ai shi kenan ai dan ta ba ma yayan haushi aka ce shari'a ya yadda kuka ne ta kanku kawai sai kuma ka zo ka ce ma yayan naka yaya fa na nemo aure yaya yaya fa na nemo aure ce Allah ko ce wallahi na nemo aure zan kara aure ci to kuma yana son ka wakilce ni fa kai za ka je ka nemo izini ka kai kayan sa rana da kayan mene duk wannan ranar ɗaurin auren ma kai za ka karɓo mu kai ne waliyina ya ce aina ne sai kawai ka saka ya kawai ka ce gidan bayan Allah nan malam kai dai an zo za a ɗauko za a za a je gidan to za a kawo mutu za a saka a ciki ka ku gaya mai sai an zo za a tafi kawai sai ya ga an kawo shi kofar gidan sirkan shi na da zai yi jim to ai matan matan da ka rabu da ita nan ne shine yake yake ciki to shi kuma in yana da karfin imani kawai sai ya ji ce to abin da ya faru tsakanina da wanci kaddara ne mukaddari ne amma muna fata yanzu dan uwana wannan abu ba zai faru da su ba saboda haka muna nema masa iri shikenan sai ga eh sai mai karfin imani ko sai da dauriya ko Allah to haka nan da kanin kuma zai saki mata ba wai ma maganar mutuwa ba kanin ya saki mata ka san kafin sakan dama sai wani ya ta bada shawara cewa a ka za a yi ta sulhuntawa a yi ta sulhuntawa in har kanin ya ga ba zai iya haƙuri ba sai ya sake ta to wan ba laifi in yana so a alhaji hamza ya girgi da kai yanzu wan ba laifi ya ce ya ce kuma yana ciki shi ma bayan ta gama amma ba zai ce yana ciki ba sai bayan ta gama idda domin ba a neman aure a cikin idda a musulunci to tana gama idda kawai shi kuma babban wan kawai sai dan dan yi kulliyan shi haka kawai sai ya zo kofar gidan kawai sai ya ce a kirawo maman abba Allah ma ne lafiya ce na zo wuce ai na zo wucewa ina ce in tsaya mu gaisa ashe wannan yara haka yi mana kin san albasa bai halin ruwa ba ko ba ka zace ba kin san albasa bai mutane na neman mace mai kamun kai irin ki mai haƙuri ga iya girki kawai ya zo ya asarar irin wannan gara basan ni ba can ma dai ina je gudun kai ki gwale ni wallahi ta ce kaman ya ina ciki ina ciki kuma ba na son a daɗe nan da sati dai ina son ciki auren mun da ke kawai ki zo mu tare ce to ai kenan yanzu wancan kanin nashi in ya zo wurin ta ya zai sai ya tsuguna ya gaishe ta kuma eh anti ina kwana anti ina kwana anti ina wuni anti sama anti kasa shikenan ba inda shari'a ya hana wannan ballantana wannan mutuwa ne ma na almajiranka to da aka baka nan auren fa sai ba su tare ba? Aha, da kwana nawa? A da tarewa, sai ya dawo. Ya mutu sai ya eh bai mutu ba sai ya dawo. To ya dawo ya me? Ya dawo ya yi me? A ina, rudu dai. kalla mutane ne ba san shari'a ba shi shari'ar musulunci bai yadda miji ya yi nisa da matarsa ba fiye da wata hudu hayas wata shida shari'a ba ta yadda ba ka yi nisa da iyalinka wata hudu hayas wata shida shari'a bai yadda ba idan har aka kai wata shida miji baya kusa da mata idan mata nan ta kai kara wurin alkali alkali zai bi mata hakinta kuma wani irin neman kuɗi ne haka ma ko wani irin neman kuɗi ne ka bar yarinyan mutane kana tunanin yarinyan mutanen nan ba a bata abinci ne a gidansu aka baka a'a mu tambaye kanmu ba a bata abinci to babu ɗakin da za ta kwana ne to menene babu sutura to menene wai babu yasa ake ba mutane auren akwai wani sirri kenan tun daga kama da wannan akwai wani sirri wanda banda wanda ya aure ta babu wanda zai iya wannan to yanzu kai an baka auren yarinyan kuma ka tafi fa'idan auren na wurin fa'idan auren ai baya nan sau da haka kamar kes ɗinka mutumin da ya tafi shekara da shekaru ai ta ga dama ne ma da ya yi shekara biyu bai dawo ba kawai ta je wurin alkali a raba auren ana raba auren wani ya aure ta in a cikin dangi akwai wanda yake so ya aure ta bayan shekara biyar ya dawo sai a ce ta kai mai ruwa kawai ce ah ke ce ai na ya aure ba wani maganar cewa wai yayi matan shi ne wani aka ce ai an gama da kai auren ka ya mutu ya ƙare saboda haka abin da muke yi mu zo birni ko mu zo bariki mu bar iyalanmu shekara ɗaya shekara biyu in kama mutum magana wai an ina aikawa wai da sako wai taliya ina aikawa da taliya Kai, wannan ma ɗan ta'adda ne to kaji malam ya ce ai sakare ne wannan ai zalunci ne zalunci ne gidan iyayenta duk wayannan abubuwan da kake tunani duk ana mata amma akwai wani abu wanda babu wani wanda zai iya yi sai wanda yake mijinta ne babanta wanta kaninta duk ba za su iya wannan abin ba sai dai wannan wanda ya aure ta to kai kuma ka aure ta ka kama gaban ka ka tashi saboda ka shari'a ta ce ba a yadda ba duk wani wanda ya san yana da wani aboki wanda ya kwana biyu bai je gida ba yana daga cikin masu cewa ina sako to ka gaya masa cewa wannan ya saba wa karantarwar addinin musulunci Allah ya ba mu ikon gyarawa Allah ya ba mu ikon gyarawa wato kurakure ne an yi yi su a baya an yi yi su kaji ma wani ya ce ma wai ana kan yi a'a to ai sai mu ce dai a gyara ko eh a gyara kar mutum ya yadda ya shiga irin wannan sawan da ya zamanto na zalunci don wannan zalunci ne Allah ba zai yadda ba saboda haka goma kar ya dawo kawai ya zaman shi a can kawai Allah malam to mutumin da ake tunanin ya mutu ka san ya wulakantar da ƴan uwan nasa kenan a wannan zamanin da ake ciki ko mun lalaci dai ba za ka rasa dake namban ɗan uwanka ba hello garba ina fatakwal kaka gaya ma kowa inda nake da an zo an ce wani ya mutu cika a kai kaman bai mutu ba kaman fa bai mutu ba ni na ji duriya duriyar shi kaman an ce yana tauraron Lagos Lagos din nan ne haka ko lakwajan alhali kai da shi ya gama yana fata ka gani akalla an to wannan fa gaba daya ba wani wayan ma nawa ne ta wuce dubu biyar ne ɗan dai karama wanda zaka ansa waya dubu biyar zai sa ka samu karaman waya irin haka dubu biyar sai ka kasa siya wanda zaka rika kira ƴan uwanka ka ana jin duminka ana cewa ga ka kana nan lafiya lafiya to yaushe zaka dawo ina jira ne na gama hada abubuwa kaga an san kana amma wannan ba wani motsi ba abin nan ba wannan ya saba karantarwar musulunci Allah ya fi mana Allah ya fi mana wani tambaya bismillah haka ya fi yarinya ɗaya Allah ya raya taskara bu
shi kuma sai ya kafa ana nan ana ce wata ɗan uwan uwan tana da kasuwa tana sai da abinci
ba da izinin baban ba na gane ai shi ne a to za a ɗauka yarinyar shakai ta wani gari ai za a sanar da shi ai sai ya ganta sai ya ga yarinyar shi bai san yarinyar shi bane sai ya aure ta eh to dameji ke nan
Thank you.
nan wa yana tambaya ne mutum ne bisa kuskure ya aure yarinyar da ya haifa bayan dogon bayani dai da mutane suka ji jiyansu a nan wurin cewa mutum ne ya aure wata mata suka haifa yarinya guda daya bayan sun haifa yarinya guda daya suka rabu bayan sun rabu ita matan sai ta koma Kano ita matan shi kenan ta koma Kano da wannan yarinya kwara daya da suka haifa to ana nan ana nan shi kuma sai ya bar garin da yake bisa kaddarawa sai ya bar nasarawa shi kuma sai ya yi fatakwal da ya fatakwal ita wancan mata na shi ta da tana Kano ne yariyarsa yanzu ta girma sai yar uwan matan shi ta zo ta ce to tunda tana sai da abinci a bata wannan yarinyar mana ta je can ta taya ta aiki sannan kuma in Allah ya bata miji sai a aurar da ita to wannan uba nata na asali yana fasakwal din sai ya ga yarinya sai kuma ya ga yana so sai ya nemi aure sai aka bashi auren sai da aka yi wurin shekara da shekaru sun haifi yara biyar sannan sai aka gani sannan aka ce to a dawo arewa a zo kowa ya ga gidansu ana zuwa sai aka dai gano cewa ai yarinyar shi ne ya aura mai tambaya yana tambaya yaya to hukuncin auren yake abu na farko da shari'a musulunci ta ce shine wannan aure za a rusa shi za a lalata auren sannan wayannan yara din ba za a kira su yaran zina ba an gane ko ba za a kira wasu yaran zina ba an dai kashe aure kuma wayannan yara ba za a kira wasu ƴaƴan banza ba ba aure kuma tsakanin su Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana Allah ya tsare shi yasa ina zuwa tukunna kafin mu je gaba shi yasa kafin kai aure a tabbatar an yi bincike a tabbatar an yi bincike ka kiyaye wannan duk lokacin da za ka yi aure ka tabbatar an yi bincike zai iya yiwuwa ma ba wannan ba yarinyan ba ta da mahaifi ɗan zina ne yaya za ka yi shi ne amfanin binciken ai a binciko su wane ne iyayen nan kai ma za a bincike ka su waye iyayenka mu a ƙasar hausa abin da muka sani shine ba wanda za a ɗauki aure a bashi sai an yi binciken nan sai an binciko har kakanka na biyu ma har kakanka na biyu amma bincika a gani ba ku taɓa yin wani abun kunya ba kada wannan abun kunyan da kuka taɓa yi ya biyo jini ya samu wa'annan yaran da za a haifa yanzu ko wanda ya aura yarinyan mutumin da ta yi rawan banjo a kasuwa kai ka san ko shakka babu a yaran shi an samu dan disko da gaske nake da gaske ne duk wanda ya je auro yarinyan da babanta ya yi rawan banjo a kasuwa to cikin yaran shi an samu dan disko haka nan duk matan da ta yi da ce ta aure yaron da ya yi rawan banjo to tabbatar a yaranta kawai sai an samu dan banjon ne kai hatta gida ba ka ce idan a gidan akwai wanda yake barawo ne to aka ce kai taka tsantsan in ka auro yarinya a gidan a cikin yaran ka sai an samu barawo shi ne amfanin binciken ai da kake ganin iyayen mu suna yi sai a ce wane ne a ce a wane ne wane gida kake ce gida wanda akwai kofa din nan ta haka za a ce oke to shikenan mun gane gidan sai a fara bincike a hankali a hankali a hankali dan waye a cikin gidan yaya kakan shi yaya ba su taba yin wani abun kunya ba ba su taba yi ba to a cikin gidan akwai wani mai taban hankali domin ko da a gidan akwai wani mai taban hankali taban hankalin zai iya biyo yaranka sosai abin ni na yi mamakin nan garin da baka san wayan nawa mu can garuruwan mu ji sai an yi wannan binciken a bincika a bincika in dai ba dai zuwan zamani ba yanzu da ake dan obalabir dan wasu abubuwa ko amma da sai an yi bincike sosai jere da kake tunani da ba ko yarinya ga tana tafiya tana cin cingam a hanya za a gaya masa mari kakku aure ta tana tafiya tana cin cingam a titi za a gaya masa mari kakku aure ta ma'ana ba ta da kamun kai haka duk wayanda suka taso dai a irin wayannan wuraren ko dattawa za su san wannan shine karantarwar kasan Hausa yarinya tana tafi tana cin abinci ko tana tafi tana surutu za a ce ku rabu da ita ba ta da kamun kai Allah ya tsare mu Allah ya kare mu Allah ya tsare kuma akwai dan wani wanda bismillah ina gan daga kai ne ko a to daga sama suka faɗo ai ba daga sama suka faɗo ba tun da yanzu wannan uban su ne bisa kuskure in yi rasu za a ba su gado mana in yi rasu za a ba su gado mana Allah ya tsare Allah ya kare shi dai wancan kuskure ya riga an yi kuma an raba auren wa alaikum salam a ai wannan hausawa za ka tambaya ba nasi ba shi nasi abin da ya sani yaya ingancin auren kaga a harama dan uwa yana tambaya ne to maman yarinyan nan a matsayin yaya take jika ko uwa ko yaya ko ya yake wannan hausawa zai tambaya amma shi nafsi ana tambayan menene hukunci ne wannan hausawa ba akwai sauran dattawa ba gida da ka je ka tambaye mama ka ce mama wai irin wannan in ya faru me za a kira wannan yaron da ya ko jika ko jikoki ko mata ko kannai shine abin nan shine wannan Wa- wani tambayan mana to bismillah a ba kai kai tambayan ba ai ba zai yi wata laka akwai al'umma da yawa ai in akwai yawa to kaga hankali yanzu
misali akwai gida tsakanin ku da mutum da masallaci sai in dinga bin sallah wurin
dan wana tambaya mutumin da yake kusa da masallaci speaker karan speaker yana kaiwa gidan shi zai iya bin sallah daga cikin gidan daga cikin gida tunda yana jin kara to sai mu ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce babu sallah ga makwabcin gida sai a cikin masallaci amma in akwai wata lalura mai karfi za ta hana mutum fitowa to sai a ce babu laifi kamar misali ana bin ka bashi in ka fito za a kama ka lalura ne ko ba lalura ba ne to aka ce sai ka tsaya sai ka yi sallah kawai Allah ya tsare amma in dai ba wannan ba na a to ake ne yanzu a tambaya dan wani na tambaya wai ya zo yana bin sallah a cikin gida sai speaker ya yanke sallah ya yanke kenan sallah ya yanke ba za ka ce za ka cika ba wato akwai rikita-rikita nan ko wa alaikum salam a speaker ko ya yanke ba misali kamar yanzu akwai misali muna da mashina a nan muna da kamar mun zo irin an dawo kowa ya dawo gurin ya tattara ya ajiye to idan an ɗunguma an tafi masallaci muna jin tsoron kar a sashi wani abu zai iya faruwa a wurin.
eh
shi kuma ya zai iya kasancewa da a to ai sai ku tsaya a sa wani yayi gadi ba laifi ba eh sai a sa wani yayi gadi shi ba sallah zai yi ba dan a samu nasuwa ba zai iya bin sallan tunda misali gida ɗaya ne tsakanin shine dai muke magana mu dai abinda manzon Allah ya faɗa kenan mu ba za mu faɗa abinda manzon Allah bai faɗa ba ko eh mu ba za mu faɗa wannan ba mu abinda muka sani kawai sai ku sa wani yayi gadi eh sai ku ce to ya zai yi to kaga wani ya ƙara baka fikiu in aka zo ana sallan wani ya zo zai ɗauki mashin ɗin ba sai ya ce yana cikin yana bauta ma Allah ɗauka kawai kayan Allah ne ka gani to ka gani Allah ya tsare dai Allah ya kare Allah ya tsare Allah ya kare khairan insha Allah ina ganin shikenan tambayoyin mu na yau Allah muna tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kafin addu'a an ƙara cewa maganar senso din nan a ƙara tuna mu al'umma za a yi kidaya na al'umman Najeriya a cikin an- wannan kidayan akwai form da za a ba mutane ko ko za a cicika musu to a wurin cikawan akwai ɗan damuwa kaɗan haka wannan damuwan shine wurin addini za a tambaye ka sunanka kabilanka makamancin wayannan abubuwan to a wuraren a, akwai ɗan damuwa wurin addini da aka zo wurin musulmai sai aka sa sunaye kai ɗan tijjaniya ne ko kai kadiriya ne ko nakashabandiya ko rufa'iya ko ahmadiyya ko izala ko ɗariƙa ko sunna ko kai sunni ne ko muslim su kuma na kiristan sai aka sa ƙwara ɗaya kawai kiristan kawai aka sa kai kirista ne ya kirista ne yau da yau ɗazun nan ma bayan mun tashi a tafsirin rana wani ya zo ya nuna min wani abu yanzu abin da ma suke ta kokarin wayar mu da kansu juna akan shine in an zo ana tambaya kai ba haushe ne ko ko wani yare ne suka ce koda kana yin hausa su wayanda ba mu ba kenan koda kana yin hausa karka ce kai ba haushe ne saboda in ana cewa hausa hausa ana ƙara mu wai hausawa yawa ne Allah subhanahu wataala ya tsari Allah ya kare wai ana ƙara mu hausawa yawa saboda haka idan an zo kai kanka ce wai kai dan dariƙa ne kawai kai musulmi ne an gane wannan kai musulmi ne tilla abin ya zama dai yaudara ne ko kai musulmi ne tijjaniya ko kadiriya ko abin nan auradai ne a cikin musulunci saboda kakka tsaya wasu su zo su yaudare ka a lalata maka abin da ya zamanto shine mafi ala to shine aka ce a ƙara tusa wa ƴan uwa kai ma in ka ji ka isar zuwa ga wani ina ganin kidayan za a fara shi ba da jimawa bane kidayan ba a riga an abin nan ba yanzu su wa'inda za su yi aikin ne training din su ne za a fara yi musu su wanda za su yi abin su ne za a ma- za a fara ma training ina kiran san kamar ranar asabar mai zuwa ne suna ma training din to a cikin training din ne kenan suka ga form din to ka gani kenan a cikin training din ne aka iya ganin wayannan abubuwan Allah mun tuba Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana Allah ya ƙara zaunar da mu lafiya Allah ya ƙara zaunar da mu lafiya abinda muka faɗa daidai Allah ya faɗi lada wanda muka faɗa bisa kuskure Allah subhanahu wataala ya yafe mana wannan gari namu na kafancan da jihar mu ta Kaduna da ƙasar mu tarayya Allah ya ƙara zaunar mana da su lafiya abubuwan da ke faruwa a yankin da jiha da ƙasa na rashin jin daɗi Allah ya ɗauke Allah ya maido mana da aminci don alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama magabatan mu gaba ɗaya da suka gabata Allah ya tada rahma a gare su wayanda suka saura da mu da su Allah ya sa mu gama da duniya lafiya zuru'o'in mu Allah subhanahu wataala ya ƙara sanya musu albarka wayanda suke kan daidai Allah ya ƙara tabbatar mana da su wayanda suke kan kuskure Allah ya shirya dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ‘yan kasuwa, ma'aikata, ‘yan kwangila, almajirai, manoma, ‘yan citta, ‘yan acaba, ‘yan gwangwan kai, kowa dai cikin sana'arsa. Allah subhanahu wataala ya ƙara albarka, Allah ya ƙara buɗi don alfanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da zai zo ya zamanto damuwa a rayuwarmu ko damuwa a zamantakewarmu da iyalanmu ko damuwa a cikin sana'o'inmu Allah ya ɗauke don alfanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama marasa lafiyar mu gida da asibiti da wanda ma suke ɗauke da shi a jikunan su Allah ya ba su lafiya masu lafiya cikin mu Allah ya kare mu da lafiya da abin da lafiya za ta ci don alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai yan uwa da yawa suna neman biyan bukata a wurin Allah Allah subhanahu wataala ya san biyan bukatocin su Allah ya biya cikin su akwai wanda suke son su yi aure Allah ya ba su mata na gari cikin su akwai wanda suna son su yi aure ne Allah ya ba su maza na gari don alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai ma'auratan su ma akwai masu neman ƙari masu neman ƙari Allah ya ƙara musu Allah ya ƙara musu kuma abin da za su rike iyalan nasu don alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allahumma bi rahmatika alwasi'ati ummana وقنا شر ما أهمنا وغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا يا كريم واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأمة المسلمين والأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات ربك اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين